بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تضام تاشي درسينا هم سندة أعشين كراتمنا بداية المجتهد أعشين الجملة الثانية من الشروط
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم الجملة الثانية في الشروط الجملة الثانية في شروط جملة تبيو أتشكين شرطي وهذه الجملة فيها ثمانية to ita wannan jumla tana da babi takwas أبواب. الباب الأول babi na farko في معرفة الأوقات lo- sanin lokutan sallah
الثاني na biyu في معرفة الأذان a والإقامة cikin sanin kiran sallah da iqama
الثالث na uku
في معرفة القبلة a cikin sanin alqibla الرابع na hudu في ستر العورة a cikin suturce al'aura واللباس في da tuf- الصلاة da tufafi a cikin sallah الخامس na biyar في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة cikin sharɗa- sharaɗin- sharɗanta yin ɗahara daga najasa a cikin sallah السادس jumla ta shida في تعيين المواضع التي يصلى فيها wajen ayyana bu- wurare da ake yin sallah a- a cikinsu a wajen a cikinsu من المواضع التي لا يصلى فيها da ko- daga wuraren da ba a yin sallah a wura- a a cikinsu السابع jumla ta bakwai في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة cikin sanin sharaɗai waɗanda suke sharaɗai ne na ingancin sallah الثامن na takwas في معرفة a النية cikin sanin niyya وكيفية اشتراطها في الصلاة da kuma yadda ake sharaɗanta ta a cikin sallah
الباب الأول to babi na farko في معرفة a الأوقات cikin sanin lokacin sallah وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين to shi kansa wannan babin yana kasuwa a farko zuwa ga fasali biyu الأول na farko بمعرفة الأوقات المأمور بها a cikin sanin lokut- lokuta waɗanda aka yi umarni a yi sallah a cikinsu الثاني na biyu بمعرفة الأوقات المنهية عنها cikin sanin lokuta da aka yi hani a cikinsu الفصل الأول بمعرفة فصل لي الأوقات نفرقه.
المأمور بها cikin sanin lokuta waɗanda aka yi umarni da su وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا to shi ma wannan fasalin ya kasu kashi biyu القسم الأول a kashi na farko في الأوقات الموسعة والمختارة cikin lokuta waɗanda suke an yalwata su kuma an, an ba da zaɓi a kansu su ne lokaci wanda ake ce musu muktari والثاني na biyu kashi na biyu في أوقات أهل الضرورة a cikin lokatan ma'abuta larura shine wanda ake ce masa ad-daruri القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية to kaso na farko daga fasalin farko daga babin farko daga jumla ta biyu والأصل في هذا الباب Eh, wanne ne kenan eh al-muwassa'a wal muhtara eh al-muwassa'a wal muhtara na'am والأصل في هذا الباب to asali a wannan babin قوله تعالى faɗin Allah ta'ala إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا sallah hakika ita sallah ta kasance farilla ce akan mumine a bar iyakance lokacinta النساء da suratul nisa na'am اتفق المسلمون malam musulmi sun yi haɗu sun yi ittifaki
على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة cewa wato sallolin nan guda biyar suna da lokuta guda biyar هي شرط في صحة الصلاة kuma waɗannan lokuta sharaɗi ne na ingancin sallah وأن منها أوقات فضيلة kuma daga cikinsu akwai lokatai na fara- na falala وأوقات تو- توسعة da kuma lokatai na da aka yalwata to وقد- amma wannan shin lokutan sallah shurut ne ko asbab ne shart ne na shin lokaci shart ne ko sabab ne na'am ban ji ba yanzu idan lokaci a a i- idan lokaci bai shiga ba ai kaga khitab bai bai zo akan wani ba ko za ka lizumta masa amma idan lokaci ya shiga kuma mutum ba shi da kaya za ka ce ba za a ce ya sallah ba eh? na'am zai sallah ko dole je ya nemo amma sab amma dole ne ya shigo da lokaci don ya sallah eh? ba zai yi kasabi ba zai tahsilin lokaci ba ba shi baya cikin kudurarsa amma sharaɗi yana daga cikin abin da aka umarce shi dole ya yi tahsilinsa saboda haka lokaci sababi ne ba sharaɗi sharaɗi shine abin da yake dole za ka yi ƙoƙarin yinsa za ka yi a nemi a za ka nemi za ka yi alwala za ka nemi suturar al'aura za ka nemi wanda zai gaya maka jihar kibla duk za ka yi waɗannan amma baya daga cikin ƙudurarka ka ce za ka kirawo lokaci so da haka lokaci sababi ne ba sharaɗi ba ne kuma shi yasa shi yasa kaga daga cikin ayyukan sahabbai suke suke kyale sharaɗi idan suka ga sababi zai tozarta kamar yadda na ambata muku abinda aka ruwaito a cikin karatunmu na bukhari daga da su afa ibn abi rabah da sa'id ibn jubair suna zaune suna ima'in sallah in suka ga lokacin sallah zai fita kaga dukkan sun watsar da hatta arkan na sallah din ma sun bari saboda me saboda tsare asbab lokaci inda shi sabab ne saboda haka wannan akwai tausi'a a cikin maganar ibn ibn rushd da ya kira dukhulul waqt ya kira shi daga cikin shurut amma fil haqiqa kuma sabab ya fi ƙarfi bisa shart kamar yadda muka gani ta'arifinsu duk ɗaya ne ko a sabab ma yalzam a min wujudi hil wujud a shart kenan ma yalzam min wujudi hil wujud wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam li zatihi to shi kuma as-sabab yalzam min wujudihi al-wujud ويلزم من عدمه العدم نعم to ga shi ma nan haka ya sanya sharat amma amma kai ka yadda cewa sharat ne a gaskiya kusan da ya umuman umuman a cikin a cikin umuman duk suna ambatan dukhulul waqt akan shurut mahall bahth ku binciko
lokaci sallah kamar la'asar ta wasu ta kuma yana ban ɗaki ba zai yi wanka kuma lokacin da wannan yana gani su zama haka
ya yi sallan hakan e dama ai shi din abinda ake faɗa kenan kan cewa idan sababi ya fi ƙarfi akan shart idan ya zama kan cewa a lokaci zai fita kuma bai samu cika waɗansu sharaɗai ba to wannan sharaɗin sai su faɗi shi ne ɗin ayyai sallah tsirara ko ya sallah ba tsari na'am
اتفق المسلمون على أن الاختلاط الخمس أوقات الخمسة هي شرط في صحة الصلاة na'am malamai musulmi sun yi ittifaki akan cewa lokutan sallah salloli guda biyar suna da lokuta guda biyar a su ne lokutan su ne sharaɗai na ingancin sallah kuma daga cikin waɗannan lokatai akwai lokutan falala da lokuta da aka ba da yalwa a cikinsu to sun yi saɓani a cikin iyakance lokuta waɗanda suke na tausi'a na yalwatawa da kuma lokutan falala وفيه خمس مسائل to a cikin wannan akwai masa akwai matsaloli guda biyar المسألة الأولى matsala ta farko اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال
na'am sun yi ittifaki akan cewa farkon lokacin a azhar wanda yake bata halatta kafin wannan lokacin shine azzawal إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس sai wani sabani wanda yake ratsatse daga abin da yake dukkan malamai sun tafi a kai da aka ruwaito shi daga abdullahi ibn abbas
وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي sai kuma abin da aka ruwaito na saɓani a cikin sallar juma'a akan abin da zai zo nan gaba واختلفوا منها في موضعين to sun yi saɓani a cikin waɗannan lokatai a cikin a cikin ita lokacin sallar azhar din fi mawdi'ain a bigire guda biyu في آخر وقتها الموسع a cikin ƙarshen lokacin ta wanda yake almuwassa wato lokaci ne wanda yake an yalwa lokaci na yalwa وفي وقتها الموسع da kuma a'a fi akhir waqtiha almuwassa wa fi ak- waqtiha almuraggab fihi da kuma lokacin da aka kwadaitar ai almuraggab fihi ni haka ne a tawa nuskar take mm. Ah.
wannan akhir waqtiha الموسع wannan fi akhiri waqtiha almuwassa da kuma wa fi waqtiha almuraggabi fihi haka ni a tawa nuskar take ku ta ku a take ta ku yaya ta ce wannan yake ne ya ci mawdi'ain aha kuma wa ya ƙara wani insani to
Alhaji ya kake rinjaya da taka.
ba nan da ne ba na ce za ku daidai aha
daga dalilin ƙarya ta ƙauli biyu biyu mawda aiki Yau.
fama akhir waqtiha almuwassa
aha. adala ne da komin na gani wanda zai mana wannan batun alkarafi ne da komin azzakhira inda farkon kitabus sala yake a a a ai, mu ga taujihin fuqaha tunda ya ci da farko waqtiha a'a ba naku ba ba naku ba akan mas'alar mu na asbab wa shar a cikin dukulul waqt na'am na'am
fama akhir waqtiha amma lokacin ta na karshe wanda yake mi- a- wanda yake abin yalwatawa وقال مالك والشافعي وابو ثور وداود to da Malik da Shafi'i da Abu Thawr da Dawud هو أن يكون ذل كل شيء مثله shine inuwar kowane abu ta zamanto daidai da tsawonsa وقال أبو حنيفة Abu Hanifa kuma yace آخر الوقت karshen lokacin azhar أن يكون ذل كل شيء مثليه shine jinin shine inuwar kowane abu ya zamanto mithlahi juz'i na biyu ya zamanto inuwar kowane abu ta zamanto ninki ta ta zamanto tamkar sa sau biyu tsa- daidai tsawon sa har sau biyu في إحدى الروايتين عنه a cikin ɗayan riwayoyi daga gare shi وهو عنده أول وقت العصر kuma a wajen su shine farkon lokacin sallar la'asar
نعم وقد روي عنه
wa qad ruwaya anhu an ruwaito daga gare shi أن آخر وقت الظهر هو المثل a a cewa ƙarshen lokacin nasa shine al-mithl shine daidai da tamkarsa وأول وقت العصر المثلان a to ka wannan uh, wannan ba ruwaya anhu bane gaskiya fil haqiqa a qaul abu yusuf wa muhammad ne wa huwa riwayat amma kuma wa huwa riwayatul ha- riwayatul hasan an abi hari an abi hanifa ga wannan a cikin littafin su wa zakara fil muntaqa riwayat asad an abi hanifa annahu idha sara dhillu kulli shay'in mithlahu دخل آه، خر وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه فيكون بينهما وقت مهمل saboda haka mu bar shi din dai akan wa ruya anhu din wa qad ruya anhu an akhir waqti dhuhr huwa al-mithl wa awwal waqti al-asr al-mithlan farkon lokacin al-asr kuma al-mithlan wa an kuma tsakanin abin da yake daidai inuwa da kuma inuwa da tsawon inuwa sau biyu ليس يصلح لصلاة الظهر ba zai ba- bai bai zamanto lokacin da za a yi sallah a zahar وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد to wannan fihi nazar wa bihi qala sahibahu abu yusuf wa muhammad wannan fihi nazar Eh, a a nan a cikin nan littafin su a cikin a, al-ikhtiyar an ce wannan riwayar al-hasan ce an abi huraira amma su a, abu yusuf da abu muhammad sun ce idza sara dhillu mithlahu saboda haka a, wannan ya ɗaya daga cikin wuraren da yake watakila kuma sai an je mutawara a cikin littattafan nasu amma dai zahirin wannan riwayar alhassan ce an abi hanifa um, ظاهره ظاهر ظاهر هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة كما في المخيار كما في الاختيار لتعليل المخيار إيه الاختيار من تعليل المخيار وعند الحسن عن أبي حنيفة آه، الجزء الأول صفحة 38 با محمد ابن الحسن با الحسن با محمد ابن الحسن با أما قول أو آه، آه، أما قول الصاحبان شيني آه، مثل قول الجمهور عفوا وانا رواية أسد عن أبي حنيفة أسد ني أصلا إيه، أسد با حسن با رواية أسد عن أبي حنيفة eh riwayatu asad asad ibn furat kenan an abi hanifa amma muhammad ibn al-amma abu yusuf wa muhammad fa qawluhuma kal jumhur fi akhir al-waqt li waqt adh-dhuhur
وسبب الخلاف في ذلك
to dalilin wannan sabanin su a cikin wannan اختلاف الأحاديث sabanin hadisai وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول في نزالة الشمس domin an ruwaito a hadisin limancin jibril cewa ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta azahar a ranar farko hina zalati shams a lokacin da rana ta yi zawali وفي اليوم الثاني a rana ta biyu kuma حين كان ذل كل شيء مثله yayin da tsawon inuwar tsawon kowane abu ya zamanto daidai yayin da inuwar kowane abu ta zamanto tsawonsa daidai yake da tsawonsa ثم قال sannan ya ce الوقت ما بين هذين to lokaci shine tsakanin waɗannan lokuta guda biyu wannan ya zo daga hadisin jabir ibn abdullah a illa an eh, na'am jabir ibn abdullah da kuma hadisin abi huraira ah, da kuma hadisin ibn abbas Mm, ka gani ka wannan al-qarafi al-ghumari yayi kyakkyawan abu anan kaga waɗanda suke cewa hadisin jabir mursal ne saboda bai- bai halarci imamati jibril ba tare da cewa mursalus sahabi ne to amma sai al-gumari ya ce wa hada gharibun minhuma jami'an wa ghaflatun amma fil usul fa fi sunan tirmidhi an jabir ibn abdullah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ammani jibril shikenan ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa فذكر الحديث وهكذا في سنن الدار قطني ومستدرك الحاكم من رواية عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عبد الكريم وأن ابن أبي المخارق بني وقد روي إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كريك وأن وأن فائدة شيء غمارية كاو وقد روي إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأوقات عبد الله أ- أ- وقد روى إمامة جبريل عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأوقات عبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وأبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وأمر بن حزم وقد أده الحافظ السيوطي متواترا لأجل رواية هؤلاء ولا يخفى ما فيه بيدبا بيدبا متواتر بني أما دي كونغا عدد ديوا هم تنبكوي sai dai kamar na abu mas'ud ai kaga bai bayyana lokutan ba kamar yadda ya zo a cikin muwatta da bukhari bai bayyana lokutan ba kawai cewa alam ta alam anna anna jibril salla nazala fa salla fa salla nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nazala fa salla fa salla nabi sallallahu alaihi wasallam ko haka hadisin yake na'am mu ci gaba an ramma نعم وروي عنه kuma an ruwaito daga gare shi قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم wato eh, sauran wanzuwarku a ci- dangane da waɗanda suka gabata daga gare ku da daga al'umomi كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس kamar tsakanin sallar la'asar ne zuwa ga faduwar rana أوتي أهل التوراة التوراة an ba ma ma'abuta a taura a taura فعملوا sai suka yi aiki حتى إذا انتصف النهار har sai da lokacin da rana ta zamanto ta yi tsaki- ta kai tsakiya ثم عجزوا sannan suka kasa فعطوا qiratan qirata sai aka ba su a wato ahu a sai aka ba su qiratin qirat shine a anina anini thumma utiya ahlul injil al injil sannan ma'abuta al-injila aka ba su injila fa amilu ila salati al asr sai suka yi aiki zuwa ga sallar la'asar thumma ajazu sannan suka gaza fa utu qiratan sai qirata aka ba su anini anini thumma utina al qur'ana sannan aka ba mu alqur'ani fa amilna ila ghurubi shamsi sai muka yi aiki zuwa ga faduwar rana wa utina qiratayn qiratayn sai aka ba mu anini biyu wa qala ahlul kitab sai ma sai su ahlul kitab nan ce a ciki ahlul kitab a ta'awar nuskar ku kitabai ne ko Mm, ahlul kitabai ne haka ne sai ma abuta littafan guda biyu suka ce ai rabbana ya ubangijinmu أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ta ba ma waɗancan anini biyu biyu وأعطيتنا قيراطا mu kuma ka ba mu anini ɗaiɗai ونحن كنا أكثر عملا mu kuma mun kasance mun fi yawan aiki قال الله تعالى sai Allah ta'ala ya ce هل ظلمتكم من أجلكم من شيء shin na na zalunce ku daga ladanku da wani abu قالوا لا suka ce sai suka ce a'a قال sai ya ce هو فضلي to ai falala ta ce da nake bayar da ita ga wanda na so Mhm. fa zahaba قال مالك والشافعي sai malik da shafi'i suka tafi إلى حديث إمام ya zuwa ga hadisin limancin jibril وذهب أبو حنيفة abu hanifa kuma ya tafi إلى مفهوم ظاهر هذا ya zuwa ga mafhum abinda ake fahimta daga zahirin wannan hadisin وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أكثر cewa idan dai daga la'asar zuwa magariba ya fi takaituwa na lokaci من أول الظهر إلى العصر daga wato farkon azahar zuwa la'asar على مفهوم هذا a bisa abinda wannan hadisin yake fahimtarwa واجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة to dole ne ku ya zamanto farkon la'asar ya fi tsawon i- tsawon inuwa daya وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر kuma ya zamanto wannan shine karshen lokacin sallah azhar shine lokacin zai fi tsawo ko ba haka ba in dai aka ce zai zamanto tsakanin azhar da la'asar ya fi tsawo bisa tsakanin la'asar da magarba to dole tsakanin azhar da la'asar ya zamanto inu- tsawon inuwa double ne na inuwar mutum don idan tsawon inuwarsa ya zamanto daidai da tsawon inuwar idan tsawon inuwar daidai da tsawonsa ne to tsakanin zai zama tokanci tsakanin la'asar da zuwa magarba ya fi ya fi tsawo bisa tsakanin azahar da la'asar sai a tura azahar ta zama tokan cewa tsawon ta zai kai har inuwa ta zama to kusan yanki biyu
قال to أبو kun ga shi محمد yasa shi yasa kun ga ko lissafin kalanda suke baka zabi wajen sallar la'asar kana son tawqit a a a rabitatul alamil islami ne ko ka tawqitul hanafiya ko ko irin su muslim pro duk suna baka wannan zabin wajen settings wanne zaka zaba na lokaci na'am قال أبو محمد بن حزم abu muhammad ibn hazm ya ce وليس كما ظن al'amarin ba kamar fahimta suka zata bane
وقد وقد امتحنت الأمر ni na jaraba al'amarin فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر sai na ga kan cewa daidai tsawon inuwa inuwa ta zamanto daidai da tsawon mutum to lokacin yana tikewa ne a lokacin a a cikin wuni ya zuwa ga sa'a tara da wani abu wato daga in aka ɗauki hudowar rana ita ce sa'a farko Mm. hudowar rana a ɗauke ta ita ce farko kenan Mhm.
قال قال القاضي alƙadi ya ce wani ne alƙadi ɗin na'am أبو الوليد
ibn rushid ɗin ne أبو الوليد eh shi ne abul walid ibn rushd shi ne littafin shi ne kowane yana da karina kun ga a cikin al'u- in a cikin littafin usul ne aka ce alkadi shine za ku tafi bakin lani dan ya da mun karanta nashrul bunur sai kuka sai kuka istishab al iyad shi kuma sai dai idan a cikin sai dai idan a cikin ashfasta ce in a cikin ashfasta ce ce qala al qadi shi kuma shi ma yana faɗa ce qala al qadi abul fadl sai ya kayyade ko a sharhin nawawi mm. na'am أنا الشاك بالكسر ni ina shakka a cikin wannan kar wannan karin wato na ka- a ka- wato juz'in sa'o'i din wa azunnuhu qala abinda nake abin ina tsammanin ya ce ne wa thuluth da kuma sulusi ba wa kasar ba to idan wannan da gile bincike nawa ya samu sa'a ta na'am eh
daga safe kenan daga gudawara mm, daga hudowar rana zuwa zuwa ƙarshen lokacin sallah azhar
awa tara Mm.
awa agogo kenan awar agogo to daga kuma waje wa- kaga kenan in aka dauka kan cewar awa uku kenan.
shida a a karfe shida ne rana ta fito kaga ya zamanto karfe uku in aka dauka karfe bakwai ne ya zamanto karfe hudu da dan ƙari Mm.
kun san abin da ya rabu daga nan zuwa faɗin rana to wannan shine lokacin la'asar awa nawa awa uku na'am shi kuma ya zama to awa uku tunda ai awa- awa- sa'o'in rana din a kan sha biyu ne nau'in da da aka faɗa Rashin samun ko zuwa sallar juma'a eh wajen sallan juma'a ne wannan wannan wajen sallan juma'a ne wani ba za a abu ba shi eh waɗansu sun ɗauke yi wannan sa'a din sun ɗauke shi din sa'ar daga farkon a a a wato daga daga, daga zawal waɗansu kuma suka ɗauke shi min awwalin nahar amma min awwalin nahar din sai su kasa tsakanin awwalin nahar da fitowar liman su kasa shi kashi hudu Mm? ba sa'ar agogo ba sa'atul ula shine ah, yanki da farko wata sa'ar wata a ba ita bace na hadisi daban na lissafin malamai kuma daban na'am eh a nan an fassara shi da amina ne na'am amina ne eh kuma karatun bukari ba na son kai eh ba sun ce yankuwar na karnata yanki da cewa na janaji eh ya wasu ke da cewa shi ya wasu da wani eh eh eh to haka haka haka haka suka haka masu masu garibul hadith suka fassara qirat a wannan hadith din so da haka wancan na na hadisin abi huraira wannan daban Mm. na'am ko kuma a ne nan babban
a a wannan na'am wannan sun ce sun ce sun ce juz'un min min ad-daniq Mm. Mm. ad-daniq kuma shine juz'i na dirham Mm. na'am na'am wa hujjatu man qala bi ittisal al waqtayn hujjar wanda ya faɗi ya- ya ya tafi akan cewa lokutan guda biyu sun sadu da juna wato ƙarshen lokacin azhar shine ainihin farkon lokacin la'asar ani ina nufi saduwar lokutan guda biyu ittisalan la bi faslin ghairi munqasimin ba da rabewa ba wanda yake ba za a iya raba su biyu ba
qawluhu alayhi salatu wa salam shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj waqtu salatin hatta yadkhula waqtu ukhra lokacin wata sallah baya fita har sai lokacin wata sallar ya shiga wa huwa hadithun thabit kuma hadisi ne tabbatacce to saboda haka wannan ya nuna karfafa hujjar jumhur kun ga shi hujjar jumhur nafsi ne akan matsalar amma hujjar hanafiya abu ne wanda yake hatamil kuma abu ne wanda ya zo ta fuskar darbul masal ba a zo shi hadisin ba a zo da shi wajen bayanin iyakanta lokuta ba an zo da shi ne wajen bayanin a falalar wannan al'umma Mm, لعله يشير بالحديث الذي رواه مسلم mm, بلفظ اما انه ليس في النوم تفريط mm.
وانما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه وانا شاهد سواء shi ne ya ruwaito shi bil ma'ana ne Mm, ya ruwaito shi bil ma'ana nan ma al-gumari ya kawo shi riwayar muslim na'am
wa amma waqtuha al muraghabu fi muraghabu fihi wal muhtar amma lokacinta wanda yake abin kwadaitarwa kan a- a yi sallah a cikinsa wal muktar da kuma zababben lokaci فذهب مالك إلى أنه للمنفرد to sai أول malik وقت.
sai malik ya tafi ga cewa ga mai yin sallah shi shi kadai farkon lokaci farkon lokaci ne ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا أما- في الجماعات ana an soyar da a jinkirta ta ga barin farkon lokaci din dan kadan a cikin masallatai da kuma wato inda ake haduwa a yi sallah
وقال الشافعي imamu shafi'i ko yace awwalul waqti afdal farkon lokaci shine yafi fifiko illa fi shiddatil har illa a lokacin tsananin zafi
wa ruya mithlu dhalika an malik kuma an ruwaito kutankucin wannan daga malik wa qala ta'ifa ya sashin malamai kuma ya ce awwalul waqti afdal bi itlaq lil munfarid farkon wal lokaci jama'a.
shine yafi falala ba tare da wani kaidi ba ga mai sallah shi kadai da kuma mai jam'i wa bil harri wal bard da lokacin zafi da lokacin sanyi wa innama ikhtalafu fi dhalika li ikhtilaf al ahadith sabanin su kawai a cikin wannan saboda sabanin hadisan ne وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين wannan ku shine saboda ya zo a cikin wannan akwai hadisai guda biyu tabbatattu أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام na farkon su faɗin sa alaihi salatu wassalam إذا اشتد الحر idan zafi ya tsananta to ku sanya lo- ku sanya yin sallah فإن شدة الحر من فهم جهنم domin tsananin zafi yana daga wato numfashin wutar jahannama
والثاني a a- na biyu kuma hadisi na biyu أن النبي عليه الصلاة والسلام cewa annabi sallallahu alaihi wasallam كان يصلي الظهر بالهاجرة ya kasance yana sallar azahar bilhajira da sor- da lokacin garjin rana kamar yadda ya zo a hadisin jabir ibn abdullah muttafaqun alaihi
وفي حديث خباب
kuma a cikin hadisin khabbab ibn al-arat أنهم شكوا إليه حر رم- حر رمضاء cewa sun kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam zafin wato tsakon kwani فلم يشكهم amma bai yaye musu wannan kuka da suka kai ba bai share musu hawaye ba أخرجه مسلم muslim ya fitar da wannan hadisin قال زهير راوي الحديث zuhair ibn harb wanda ya ruwaito wannan hadisin ya ce قلت لأبي إسحاق شيخه شيخه zuhair ibn abi Haith- Hai- haithama kenan ba zuhair ibn harb ba na ce ma abu ishaq malaminsa آه في الظهر akan sallar azhar ne قال نعم ya ce eh قلت na ce أفي تعجيلها a cikin gaggauta ta da ake yi قال نعم ya ce na'am فرجح قوم حديث الإبراد to waɗansu malamai sun suka rinjayar da hadisin sanyaya lokacin sallar azhar إذ هو نص domin nassi ne akan mas'alar وتأولوا هذه الأحاديث kuma sai suka yi tawili suka ɗauki suka fassara waɗannan sauran hadisai إذ إذ ليست بنص domin waɗannan hadisai su ba nassi ba ne وقوم رجحوا هذه الأحاديث waɗansu malamai kuma suka rinjayar da waɗannan hadisai لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام saboda abin da aka ruwaito na annab na faɗinsa alaihi salatu wassalam wanda yake mai gamewa ne وقد سئل yayi alhali kuma an tambaye shi أي الأعمال أفضل wani aiki ne wanne ne daga ci- wani waɗanne ayyuka ne wanne ne daga cikin ayyuka yafi falala قال sai ya ce الصلاة لأول ميقاتها sallah a farkon lokacinta والحديث متفق عليه to wannan hadisi muttafaqun alaihi وهذه الزيارة زيارة فيه amma wannan ƙa- lafazin da ya zo da ƙari a cikinsa عالي na nufi بأول ميقاتها ga farkon lokacinta مختلف فيها wannan mukhtalafun fiha an yi sabani akai abin da yazo a cikin hadisin shine as-salatu li waqtiha amma li waqt li awwali miqatiha wannan yace mukhtalafun fihi as-salatu fi awwali waqtiha darqutni yarwayto shi ko na'am
المسألة الثانية a mu tsaya nan saboda samu mu je mu to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk